الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرت لطف تدعاني بها في دائرة عنايتك ونفعت أنس ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورعايتك وعرفة نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجاهلين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفسة الساكرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعضاء الطائلين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau lahadi 23 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina 1443 wanda ya zo daidai da 24 ga watan hudu miladiya 2022 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci akan abin da za mu yi karatu a kai arma ya karanto mana aya ta saba'in da biyar a cikin suratul bakara wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa yanzu ku musulmai ka kalla ba Allah yake cewa yanzu ku musulmai kuna sa ran wayannan mutanen wayannan mutanen Yahudawa wayannan mutanen Yahudawa imani da ku bacin a cikinsu akwai wayanda suke karanta littafi bayan a cikinsu akwai wayanda suke jin zance na Allah subhanahu wata'ala bayan sun ji zance na Allah subhanahu wata'ala sun mai yuharifunahu sannan sai su karkatar da zancen sai su canza da zancen min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun bayan sun riga sun san menene sabon da Allah subhanahu wata'ala yake nufi sai su canza shi Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa wayannan Yahuda wanda ake magana a kansu kar ka taba tunanin jahilai ne a'a in karatu ne sun san karatu an gane wannan ko to me yasa za su ji zancen Allah subhanahu wata'ala sai su canza sarrai ka san da yawa daga cikin mutane abin da ke fara halakar da su to san rai ne abin da ke fara halakar da mutum san rai ne za a riga gaskiya amma ka bi ta sai ranka sai ya ce maka a in ka bi wani za a ce ka zama almajirinsa saboda haka in ka zama almajirinsa ka ci baya ne saboda ai taron kai karatu me zai nuna maka ko in kuma manya ne ci in ka yi imani da wani shi kenan kashi baya domin ɗanka ne ba abin da ya faru da abu abu lahab ba kenan ko abu lahab abu jahal ko in ka duba ma zancen wayancin sayan sauran malaman da suke ganin cewa abu ɗali a ce ma abin da wayancin kafiran suka rika gaya masa kenan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya am qul kalimatan wahajjuka biha inda Allah ka faɗa kalma kwara ɗaya in tsaya maka hujja a gaban Allah sai wa'inda ba musulmai ba da suke kewaye da shi sai suka ce maka yanzu za ka yi imani da addinin yaro ka kalla haɗarin abu yanzu zai yi imani da addinin yaro to san da haka abu na farko wanda yake fara halakar da mutum shine son zuciya wanda son zuciyar nan Allah subhanahu wataala ya yi mana karatu akan ta cikin alkur'ani a ayoyi daban-daban misali daga cikin akwai fadan Allah subhanahu wataala da yake cewa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmi wa aqtama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun ma'anar ayar Allah subhanahu wataala yake cewa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin baka ganin mutumin da ya riki san zuciyarsa ita ne ta zamanto ubangijinsa sai abin da zuciyar ta ce a yi sannan za a yi duk ayoyin duniyar nan idan za a gama karanta mai kana gama zai ce awa to sai ne ko ba samu irin wayannan mutanen duk hujjojin da za kawo duk hadisan da za ka kawo wanda yake nuna wannan abin haka yake sai a ce awa tunda ba malamin mu ya faɗa ba to ba za a yi ba za a yadda ba yanzu amma malamin yana malamin sa da zai karanto masa wani hadisi ko da rarrauna ne shi kuma sai ya yi imani da shi kai wani zaman ma malamin ba hadisi zai kawo ba ba aya zai kawo ba magana ne kawai zai tsara ta kawai suke nan an yadda ke ba ba haka ba an yadda misali abin da ke faruwa yanzu interface ko maganar interface wane yana interface wane yana interface amma wancan da yake interface saboda ba aqidan su ɗaya ba shi interface ɗin shi ta haramun ci wane da yake interface shi kuma saboda aqidan su ɗaya interface ɗin shi daidai ne akwai adalci a nan wannan matsala ne wanda bamu da bukatuwar tattauna ta nan wani saboda babun da ya kara mu bakin amma kawai alababil misali ne mutane su gano yadda san rai ke tasiri a jikin mutane abu ɗaya ne ake yi amma wancan saboda ba kungiyar mu ɗaya ba shi nashi haramun ne shi wancan tilla kungiyar mu ɗaya ne shi nashi ba haramun bane Allah subhanahu wataala ya ce mana sai Allah subhanahu wataala ya ce a aya ta gaba وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلا إلى شياطينهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون muna fassara wancan aya sai wani abu ya dauki hankali na ce ma'al ramma mu ji aya ta gaba muna magana akan afra'aita man takaza ilahahu hawahu Allah yana magana akan baka ganin mutumin da ya riki san zuciyarsa zamanto ita ce ke juya akalarsa wa'adallahu Allah ala ilmin kar kai tunanin jahili ne maganar da muke kenan wayannan yahudawan ba jahilai bane wa'adallahu Allah ala ilmin ya bata Allah ya batar da shi akan ilimi yana da sanin sa amma sai ya bi son zuciyarsa to tunda son zuciya yake bi shi ke sai Allah ya kyale shi son zuciyarsa kaga yana da ilimi ya san abu kaza haramun ne amma za ga ya aikata ko ba haka abin yake ba misali cikin malamai za ga mutum malami ne nan gani a faɗa ya san ƙarya haramun ne amma za ga malami ya yi ƙarya malami ne ya san cewa zalunci haramun ne amma za ga ya yi zalunci ko ba ya faruwa ne ko zali za ga harka na kuɗi ya haɗa ka da wani malami sai ya maka wani haka haka malam ko sai ka ta dogon addu'a kai ma cikin dare sannan hannunka kai ma zai fito ba a samun irin wayannan kaga ya karanta zalunci ne amma ba zai yi an gane irin abubuwan ko in in in masu kuɗi ne ba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wancan hadisi na kayan da cewa mai kuɗi ne ka yi masa aiki amma ya ki biyan ka kuɗi sai ya taɓa mulmula wurin biyan ka zai biya ka naira dubu goma idan ka zo yau sai ya baka ɗari biyar jibi idan ka dawo zai baka hakuri ai, ba abin nan ne jibi idan ka dawo sai ya ƙara maka ɗari biyar ya tabbatar kafin ka kara dawowa wannan ɗari biyar ɗin da ya baka ta ƙare jibi kwana uku na gaba idan ka kara dawowa sai kara baka ɗari biyar haka zai ta biyan ka zai ta biyan ka a wulaƙanci har kuɗin ya lalace in biyan bashi ne akwai mutane masu yin haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce matlul ganiyu zulmun jinkiri da biyan kuɗi na mawadaci a hankali a hankali manzon Allah ya ce zalunci ne kaga shi wannan mai kuɗin ya san ba yadda za a yi ɗari biyar biyar ɗin nan da yake baka a cikin halin da kake ciki na damuwa ko na buƙatuwa ya iya tsinana maka wani abu amma still zai rika baka saboda wannan kuɗin ya lalace domin idan ya lalata maka wannan kuɗin kai ba za ka iya tsinana komai ba wannan dubu goma idan mutum dan karamin kasuwa ne ko ya za a iya cewa mai karamin karfi ne dubu goma nan ta ajiye ta ƙara bunƙasa kasuwancinsa to yanzu ya raunana ka yana ta biyan ka ɗari biyar kana komawa gida za a ce maka magi ya ƙare kaga ma sai ka nemo ciko tana ɗari shida ne ko ba haka bane ka ya kassara ka yanzu sai ka je ka ci bashi sannan yanzu sai bayan kwana uku za ka ƙara komawa domin ya baka yau gobe ka ƙara komawa kai ma za ka ɗan ji nauyi yanzu goben sai ka ƙara cin wani bashin jibi in ka zo ya baka ɗari biyar wannan ɗari biyar ɗin za ka je ka biya bashi kaga ya raunana ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yin haka zalunci ne sai Allah ya ce wa adallahu Allahu ala ilmi Allah sai ya batar da shi yana sane yana sane cewa wannan abin da yake fatan ne wa kama ala sam'ihi wa qalbihi Allah ya rufe zuciyarsa da jinsa wa ja'ala ala basarihi gishawa aka sanya dundumi a idaniyarsa dukkanin yanda gaskiya take ga ta kurukuru kowa na gani amma shi sai ya ce bai yadda ba wajen ala basarihi gishawa Allah yake faman ya hadihi min ba'dillah wane ne zai iya shiryar da wannan bawan tallaka shi dai ya sani ko cewa abu kazan nan haramun ne abu kaza haramun ne amma ya ce aikata waye zai iya shiryar da wannan ba wanda zai iya shiryarwa kamar yadda ran ma ya faɗa sai dai Allah ba wanda zai iya shiryar da wannan bawan sai Allah kai da ni ba alƙalai bane da aka ce mu rika yanke ma mutane hukunci cewa a wani tun ya aikata abu kaza dole ne sai ya je wuta ko kaza ko kaza kissa ta biyu shine faɗan Allah subhanahu wataala kan wannan bawan Allah da ake kiransa suna bil amri dan ba'ura watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه ko malami ne shi ma wannan a Qur'ani Allah ya faɗa duk wanda za ka Allah ya ce masa malami to dan wani ba karamin mutum bane Allah ya ce ma mutum malam ba karamin mutum bane wannan Allah ya ce to wannan mutumin ku tuno ku karanta masa manzo Allah karanta musu mutumin nan da muka bashi ilimi da ayoyin mu wasu alaihim naba allazi atainahu ayatina fasalaka minha sai ya zara kansa daga aiki da wannan ilimin da Allah subhanahu wataala ya basa fa atba'ahu shaytanu yana zara kansa kin yin aiki da ilimin sai shaytan ya ce to bismillah kai aboki na yanzu zo mu je sai ya bushe dan ba mu shaytan fa kana min al-gawi sai ya zama to cikin batattu Allah ya ce walau ina da mun so da mun ga dama la rafa'nahu biha da mun dauka kasa da wannan ilimin domin mutum ne wanda malamai suke ba da kissa a kansa cewa in ya daga ido sama zai iya ganin lauyin mahfuz girman sa kawai da Allah subhanahu wata'ala ya bibita sa kaga ba karamin mutum bane wannan la rafa'nahu biha da mun dauka kasa da har annabta ma sai mun ga dama sai mu basa walakin nahu akal rayil al-ard sai dai shi ya kaskantar da kansa dama Allah subhanahu wataala ba ya faɗa ba ya halicci dan adam cikin kyakkyawan yanayi kuma kyakkyawan sura ya ɗauka kafa wala karkar ramna zaka hada ayoyin guda biyu da suratul tin ko ko la kad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani adama haka zaka hada shine karatun zai fitan maka Allah ya halicce sa dan adam cikin kyakkyawan sura cikin kyakkyawan yanayi kuma ya karrama sa ya ɗauka sa ya darasta sa ya mutunta sa amma wannan dan adam din sai ya mayar da kansa wulakantacce sun maradad nahu asfala safili to walakin nahu akla da ilal ard sai dai wannan mutumin ya kaskantar da kansa ya wulakantar da kansa wacce ba a hawawu sai ya bi son zuciyarsa wata ba hawawu ya bi son zuciya walakin nahu akla da ilal ard ba hawawu fa masaluhu ka masalil kalbi Allah ya ce sai ya koma misalinsa kamar misalin kare ne son zuciya kenan ana ganin wannan ko to wa'annan yahudawan ko shakka ba daga cikin su akwai wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su ilimi za mu zo mai karatu akan su yahudawa an kasa su zuwa gida biyu akwai wa'anda suke karanta littafi akwai wanda ba sa karanta littafi ma'ana akwai masu ilimi akwai wanda ba su da ilimi to wa'annan ana magana kan masu ilimin ne kamar yadda karatu zai bijiro mana a cikin gaba a gaba insha Allah da idan Allah subhanahu wata'ala to kaga wannan gaba ta san rai din to har yanzu mu ma al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tana daga cikin abin da ke wahalar da mu yanzu misali yaro karami dan shekara bakwai shekara goma da ka tambaye shi shan giya halal ne me zai ce haramun amma ba a samun musulmai masu shekara ashirin talatin suna ta to ya aka wannan yaron ya gano cewa shan giya haramun ne shi wannan musulmin babba ɗan shekara ashirin talatin shi kuma bai gane ba sarrai ta yi maganar ya fito yanzu ko ƙarya halal ne da za ka ga yaro ɗan ƙarami ɗan shekara goma shekara bakwai ka ce ne mai ƙarya a ka ji ko ka ga ko dai kai ka tsallake yarancan ne kawai sai ka dasa daga sama Allah Allah ya tsaya mu ka san ka san akwai yan baiwa eh ko akwai yan baiwa kai ka tsallake nan yauwa mai ƙarya dan wuta yauwa ka gani ko da ka ce ma yaro karami mai ƙarya sai shi dan wuta kenan yaron nan ya gano cewa duk wanda yake yin ƙarya Allah subhanahu wata'ala zai sa shi a wuta tsakani da Allah ba a samun manya masu shekara ashirin talatin arba'in suna yin ƙarya ba a samu ya ma fi yawa ko Allah ya taimaki zafi kaga zafi ya ce ya ma fi yawa a cikin manya yanzu ana gano yadda abubuwan yake to me yasa manya suke yin ƙarya bayan yaro ɗan shekara bakwai goma ya san ƙarya wuta take kai mutum san rai da san zuciya ko yanzu misali babu wani mutum da zai kai shekara goma sha biyar sha shida sha bakwai wanda zai ce zina ba haramun bane ko akwai akwai yara ma ƙanana in dai har mutum ya samu tarbiyya ko yaro yana karami zai ce maka masu na haramun ko amma ba a samun manya saki layi ladan ya ce a alga mata wani ba sakin layi ba ne da gangan ne ba ma sakin layi ba ne ka gani ko da gangan ya za mafi haɗari wanda hukuma suke kuka da shi shine lalacewan mutanenmu da za ka ga saurayi ya yi wa yarinya ciki saboda rashin imani sai wai ya rike hannunta wai su je asibiti wai a zubar da cikin wai shi a rufa mai asiri musulmai kaka yi tsanin wai wayanda ba musulmai ba musulmai daga januwari a nan garin kaka tunanin wai kaduna ne a wannan a nan garin ne ba kaduna ba a nan garin daga januwari zuwa yau din nan da nake maka magana an samu wannan cases din na mutane ashirin da shida ga sanan yanzu an kawo mun ne mutane ashirin da shida musulmai sun yi ma 'yan mata ciki ga shi nan kana ganin dosai daga hukumar asibiti mutane ashirin da shida daga nan za ka iya hangowa ga shi nan 26 mutane ashirin da shida musulmai sun yi ma 'yan mata ciki sun zo asibiti suna son a zubar da cikin wai su a rufa musu asibiti tsakani da Allah adalci ne wannan shi idan aka yi makannuwar shi wannan zai ji daɗi in aka yi wa yayen shi haka zai ji daɗi don me zai ma wata bayan yanzu muka gama karantawa babu wanda zai kai wannan shekarun ya ce bai san yin zina haramun ba ne sannan mutum ya je ya aikata ko wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hukuncinsu cikin hadisin Isra'i da Miraji sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ke cewa da ya je aka yi isra'i da miraji da shi ya leka wuta ya ga wasu mutane ana musu azaba an sa irin ƙugiyar da irin abin da ake kamo kibi an gano shi ko wani abu mai haka lafasan nan haka mai kaifi ƙugiya ma bro ko fatsa duka ana kiran shi a kasar hausa ƙugiya ko fatsa aka sa aka kamo gabansa aka ja ta sama aka rataye shi matan ma haka aka sa wannan kungiyar aka sa aka jaji sama ga wasu irin wasu kwari ne ko dabbobi ne haka suna cin gaban nasu sai wani mutum musulmi ya ce maka wai shaidan ne wai aikin shaidan ne wannan shaidan ne ko ko san rai ne wannan san rai ne kasar ce ma wani shakka ma kai wani malami ya ce kai alahira fa shaidan sai ya yi shari'a da wasu kawai sai mutane su sai aika aika wajen ce aikin shaitan ne bayan kai ne da gangan ka je ka wurga kanka a ciki sai ka ce wai shaitan haka wani malami ya ce ban san nassin da ya dogara da shi ba cewa a lahira ma shaitan sai ya shari'a da wasu dan kawai ka je ka yi aika aika kawai ka zo ka ce wai shaitan ne ya sa sun mai karya kaga shi ma zai bar shi ka gani ko shi ma zai bar shi ko a ba a lahira Allah subhanahu wataala ya kawo mana kissar abinda shaitan ma zai faɗa kan wanda ya ziga ba kama kalli shaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin wanda ma shaitan ya ziga su ana zuwa lahira sai ce ba ruwana ni ba ruwana ni ma ta kaina nake yi ko wa qala shaytan lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa'atukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي قرآني ne wanda kake tunanin wani hadisi ne ba da ka ce ko mai rauni ne فلا تلوموني ولوموا أنفسكم هكا يتي ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل wanda ma shaitan ya ziga kenan fa ballantana kai ba shaitan ya ziga ka ba san ranka ne kawai yasa ka je kai lalata kai zina da wata yanzu wai ka zo wai kana so wai a rufa maka asiri ka zo da yarinyar mutane asibiti wai a zubar da ciki mahukunta su suka turo da wannan mutane ashirin da shida daga januwari zuwa yau musulmai ba wai kakai tunanin wanda ba musulmai ba wanda ba musulmai ba ai ba za ma kawo takardar su nan ba a lokaci ɗaya su wannan ƙungiyar na masu lura da lafiya na musulmai ko ƙungiyar musulmai likitoci a zamu ce mu suke faɗa wani haɗari kuma wannan abin wai yana shiga cikin matan aure suna su na matan auren kamar yadda suka rubuta a nan zan mika takardar zuwa ga malam malam shafi saboda duk wanda yake so ya gani zai gani ta san yanzu lokaci ya kawo mu wanda in an faɗa abu ma ka ga hujjojin karka tunanin mu ne muka kirkiro abubuwan muke faɗa matsalan da ke shiga cikin gidan matan aure kuma shine matanka ne Allah ya tsaye matan aure ne bar na gyara matan aure ne ta samu juna biyu da mijinta amma wai sai ta je asibiti ta ce wa likitoci a zub da cikin wai ba ta so ai ba mu zo kan lebin maza ba tukunna yanzu muna magana ne akan wannan tukunna sai mata ta samu juna biyu da mijinta ba wai a titi ba sai ta je asibiti ta ce a zubda saboda ba ta so ta haihu da shi ai shi ne kes cin haihu ba ta son ta haihu na san malam bai san abin da ke faruwa ba na ƙara fito maka da abubuwa fili malam musamman wayan da yake sabbin aure ne idan suka yi aure su matan sukan ce wai ba za su saki jiki su haihu da wannan mijin ba tukunna har sai sun ga yanayin yadda zaman zai kama akwai walwala da wadata a gidan ko babu walwala da wadata saura idan idan kai kuta yaumin ne kaza da larabawa sai kira kuta yaumin ko shine sai sai ka fita ka nemo to ina ba za ta yi ta fara haihuwa da kai ba to sai kai ta ana ta ana ta haihuwa ana ta samun juna biyu sai a ta zubarwa ko kuma su ta shan wannan maganin da zai hana su ɗaukan juna biyu akwai cases da yawa wanda wani mutum ya kawai ya zo ko wani abin shi ne ya fada kasan gado kawai sai ya ga magungunan haka da yawa a kasan gare shi shi ne ya ɗibo haka yana da aboki wanda yake da alaka da asibiti kemis haka sai nuna mai wannan wani yarba aka ce ai wannan magunguna ne da ke hana haihuwa daga ne gano inda matsalan yake so mata wasu na da irin wannan damuwa a ciki to koma dai menene kina da mijinki kewa sai ki je asibiti ki ce a zubar da cikin mijinki ba tare da sanin mijin ba ba sani ban mala ya gano karatun zalunci ne wannan kuma wannan haihuwan idan kana neman arziki mafi girma bayan imani da Allah ke ba ɗan adam to babu arziki mafi girma kaman haihuwa babu arziki mafi girma kaman haihuwa me yasa na ce maka haka domin akwai abin da yan boko zan faɗa da turanci saboda ban san abin da suke kira shi da Hausa ba akwai abin da yan boko suke kira da turanci cloning ko cloning za a kirkiri ɗan adam ne mai kamanka wannan kirkirar ɗan adam da ake yi mai kamanka ana kashe kuɗi aƙalla dalan amurka miliyan ɗari uku da wani abu idan ka mai da shi kuɗin najeriya sai ga wani biliyan wani abu cloning kawai wanda za a yi mutum kaman kai za a yi shi suran ka ɗaya da abin nan wanda suka san abin da nake magana za su sani sannan akwai abin da suke yi yanzu wanda in mutum baya iya haihuwa za a ɗiba kwansa a ɗiba kwan matansa sai a haɗa maniyin nake son na ce sai a haɗa ko akwai wani suna suke kiransa da suna bana transplant sai a cakuɗa sai a je a sa shi a wani kwalba ai haka ai haka ai haka ko ba haka ba zuwa wani lokaci sai a ɗauko sai a ƙara sawa a cikin matan wannan abin kawai in za a yi ma mutum za a kashe naira dubu ɗari bakwai a da kenan lokacin da na sani naira dubu ɗari bakwai zuwa wani abu haka a unguwari ne a kaduna ko wani mutum wanda sai da aka yi haka matarsa ta haihu dubu ɗari bakwai da wani abu kai kawai ga ka talaka ne kuta yaumin ne kai sai ka fita kake samuwa kawai ka zo ka kwanta da daddare kawai ka ɗan yi haka haka malam shi kenan kawai sai wannan abin sai ya bayyana ba tare da ka biya dubu ɗari bakwai ba ba ashe Allah ba yana son ka bane wannan sai kawai wannan matan saboda zalunci kawai zai je wai asibiti wai ya cire ta maka adalci ai bata maka adalci saboda haka wannan zalunci ne mutane musulmai mu shiga taitayin mu su samari ina zuwa mulana su samari su ji tsoron Allah duk wanda yake son ya haihu yayi aure wannan shine kuma zai kai mu gaba mai girma wanda a shekarar da ta wuce na tattauna ta cewa garin nan ba za a fita daga cikin wannan matsalar ba har sai an sassauta matsala na aure ba za a fita ba zan faɗa wannan a ko'ina a shirye nake kuma na tsaya gaban kowa na faɗa wannan maganan ba tare da na ji tsoron kowa ba ba na zo garin nan dan na ji tsoron wani ba ne ko dan na ji kunyan wani ko dan na ki faɗan gaskiya ba in ba a sassauta matsala na aure ba to haka za a yi ta yi wa yara mata ciki da fyaɗe saboda abu ne wanda da naira ɗari biyar zuwa dubu ɗaya za ka samu mata ko yarinya wanda za ka yi lalata da ita sadaki ko ko matsala ta aure a garin nan ba za ka fara tinkaranta ba sai ka ware wasu kuɗi wanda akalla ba da yawa ba dubu ɗari uku na ko ba haka ba ne akalla ya yi kaɗan ya yi kaɗan to kaga akwai matsala nan wurin ko ba matsala kenan in dai har ba za ka yi aure ba har sai ka ware kuɗin da ya wuce naira dubu ɗari uku to ko ka san akwai matsala babba a wurin ana gane abin da nake kokarin faɗa nan wurin domin misali a ce sadaki a ce sadaki domin ni a lissafi na da a ce sadaki naira dubu ɗari da hamsin akwati ka haɗa naira dubu ɗari da hamsin a an misali ne kaga kaga masu kuɗi suna ta zazzare min ido a'a hada wani haka ai misali ne muka yi misali ko misali ne misali ne ni da nake magana ai na san abin da nake faɗa na sani na sani akalla yanzu average mutum average mutum kamar ni in zan yi aure average kenan ko average in zan yi kuɗi in zan yi aure dole ne sai na ware wasu kuɗi wanda alalace a akwati kawai a kashe naira dubu ɗari hudu dubu ɗari biyar a lalace irin a matsayin talaka kenan aka raka malla ne wannan ko da da ai malam ne a kyale shi a kyale shi haka ko a kaka za a tare na hanya ka gani ko a lalace to amma za mu ɗauki wayannan misalan saboda mutane hankalinsu ya ɗauka to wannan mutumin da ake tunanin zai yi aure ba shi da wannan naira dubu ɗari uku ma ballantana dubu ɗari biyar ɗin nan sannan macen nan da ake tunanin za a samu to da naira dubu ɗaya zai same ta zai auren nan ba zai auren nan ina faɗa ina ƙara maimaitawa kaduna ta fi garin kafancen zama birni a gaban kowa zan faɗa wannan kaduna ko ta fi zama birni akan kafancen har yanzu a kaduna ana samun yarinya a aura a sadaki naira dubu sittin dubu saba'in dubu tamanin dubu ɗari ka ji an ce sadakin yarinya dubu ɗari to yar gidan alajuwa ne har yanzu a kaduna da muke magana sai a nan kafancan wanda bai kai kaduna zama birni ba sai a ce sadaki yana farawa ne daga naira dubu ɗari da hamsin zuwa sama kai ka san akwai damuwa ko ba haka ba kuma wayannan samarin ba wai ba su san su yi auren ba to amma sadakin ya yi yawa sannan akwatin da za a zo a haɗa sai a ce sai ka haɗa seti shida sai ka haɗa seti bakwai ta ina zai fara to idan manyan garin nan ba su tsaya sun yi kansu karatun tana su ba sun shiga cikin wannan matsalar haka abubuwan zai ci gaba da ƙara lalacewa samarinmu za su yi ta gangarawa tsallaken dogo an san inda nake magana za su je su yi ta lalata da wayancan matan su kuma wayancan matan ba zubarwa suke yi ba haihuwa suke yi idan suka haifa za su rike za su yi tarbiyyan wayannan yaran kiris za su jira wani hayaniya ya tashi tsakanin musulmai da wayanda ba musulmai ba su turo muku yaran ku su yake ku matsala ta biyu matsala ta biyu shine idan ba a gyara matsalar ba idan ba a gyara matsalar ba yaranmu mata za su ci gaba da zama a gidaje ba tare da miji ba sai ka tarar da yarinya ta kai shekara ashirin da tara talatin ba ta yi aure ba wata za ka tarar da ta kai shekara talatin da biyar ba ta yi aure ba har yanzu kuma tana ganin kanta budurwa ne muna magana da ɗan uwa yake cewa akan iya samun yarinya budurwa a garin nan da muke ciki ba a wani gari ba yan shekara arba'in ya yi mun karya da mu jama'a kun yan gari akwai menene ya kawo wannan tsadan auren tsadar auren har yanzu yan uwana wanda suke garin zamfara ko yan uwana wanda suke garin zamfara suke wayannan garuruwan haka kamar sakkwato kamar wayanda suke jigawa su za su iya zama shaida a kaina cewa har yanzu a wannan yankunan akan samu yarinya budurwa pestil malam shafi a leda da sadakin ka naira dubu hamsin talatin a kai kuma talatin to yanzu tsakani da Allah yaushe a wancan garuruwan za a ce mata sun yi kwantai ta yaya za a ce sun yi kwantai ana gane matsalan yadda abubuwan yake faruwa ko ka je kalle yadda kaduna take ta fi nan zama bariki amma ba a da cinkoson yan mata kamar yadda ake da shi a nan garin ko akwai ne ba a da in matsalan karatu ne kake tunani a kaduna akwai masu yin karatu kuma suna auren sai a nan ne kawai sai manyan mu sai su zuba ido wannan abubuwan ya tafiya a bara na yi magana aka ce wani wai ya faɗa ya ce ko wai ya ce idan idan mun daddako auren kai da kake cewa a rage sadakin kai za ka sa kuɗi ne akan kayan ɗakin bar na ƙara faɗa in ma yana ji na ya ji ba zan sa ko kobo ba akan kayan ɗakin da za ka auren da yarinyar ba zan sa amma in ka ji to za ka ga alheri ya biyo baya zancen gaskiya kenan ko domin bisa kaddarawa ka ce duk wanda ya dauko maganan aure shikenan saboda na yi magana a rage kudin a rage tsadan aure shikenan sai a ce a zo a same ni wai na bada kudi a yi kayan daki duk mutanen garin nan to sai ka ce wani sai ka ce wani alhaji bai yo ko alhaji bai ne ya- ya- ya jure irin haka na an baba to ka gani an to saboda haka mu ba za mu ce wai saboda muna jan hankalin mutane a rage tsadan aure ba wai mu za mu rika bada kuɗi ana ana yin kayan daki ba za mu yi ba ba san gaskiya kenan amma in kai ka gyara ka rage to za ka ga alheri ya biyo ba in ko kaki ka ce kai a dole sai wanda zai biya sadakin yarinyanka naira dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu sannan za ka aurar to za ka ga yarinyanka za ta yi ta jan aji za ta yi ta jira so kuma abin da ba a so shine zai biyo baya Allah ya tsare Allah ya kare saboda haka muna amfani da wannan damar mu jan hankalin samarin mu don Allah kowa ya kokari ya kama kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ma'ashara shababa man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj ma'ana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya ku tarin taron samari duk wanda yake da karfi na ba'a to ya aure daga nan wurin malaman musulunci suke cewa menene ba'a wasu malamai suka ce abin da ake nufi da ba'a shine lafiya wasu malamai suka ce a'a abin da ake nufi da ba'a shine sana'a da kuma lafiya to abin da ya kawo wannan sabanin a nan wurin shine ai akwai wannan mutumin da ya zo da wata mata ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take cewa manzon Allah ka aure ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi shiru haka yayi kaman bai ji ba ta kara cewa manzon Allah na zo ka aure ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dan yi shiru kawai sai aka samu wani dan takibi kawai mal da manzan Allah an baka ciki fari ina so kawai yau cikin manzan Allah ban ba layi ina so malamai suka ce me yasa manzan Allah ya shiru da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na su to babu wani musulmi da zai iya auren ta domin abinda manzan Allah baya so kai zai ka so zai ka so shi kaga kaga rahama shirin ma a wurin ana gano yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko shirin ma a wurin rahama ne domin da ya ce a bana su to babu wani musulmi da kuma zai aure ta saboda ka shirin nan da ya kawai sai shi wannan bawan Allah din take kawai sai ce manzo Allah in fa baka cikin ina su manzo Allah ya ce to shi kenan sai ya kawo sadaki yace ai dan Allah babu cika je ka nemo ya je ya je ya nemo ya nemo ya nemo ba a samu ba yake to sai dai wannan wannan zanin ne wannan abin da suke daurawa kwarjalle ko kwarjalle ko izar ake cewa da larabci ko ko da hausa ce zanin da ake daurawa ya rufe daga cibiya zuwa gwiwa shikenan abin da ya mallaka yace manzo Allah sai a bata wannan manzo Allah don haka bata wannan kuma kai ka rufe jikinka da mene ka kalli zamanin ma abinda mutum zai suturta jikinsa ma babu sai wannan manzo Allah yace ka dabi ka je ka nemo walau hatiman min hadidin ka nemo koda bakin koda zobe ne na bakin karfe wanda yanzu kaga samarin mu ga sunan duka zobuna ne na azurfa ka gani kaga wancan ma guda biyu ne a hannunsa ka daina rufe wa ba ba wanda zai kwace maka ka gani wannan nashi ma ya kai na dubu uku ka gani duka ka gani duka to a wannan lokacin bakin zobe ma zobe na bakin karfe ma aka ce ya je ya nemo shi ne zai zamanto sadakinta ya je ya nemo ya nemo bakin karfan ma na zoban ma na bakin karfan ma ba a samu ba ya dawo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu ba manzon Allah ya ce to shikenan ai tun da ba a samu ba shikenan sai ya koma ya zauna ya shiru ya hada kai malam ga samu ga rashi ya shiru zuwa can sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi sai ya ce wani sura da wani sura ka haddace a cikin alkur'ani ce na haddace fatiha na haddace suratul ikhlas na haddace sura kaza na haddace sura kaza maza Allah ya ce to shikenan ka koya ma wannan matan wayannan surorin a matsayin sadakinta an daura maka aure ka kalle inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake simplifying din abubuwa sai suka ce to kaga wannan mutumin ya nuna yana da sana'a yana da sana'a wannan kenan kaga bai da sana'a saboda haka sai suka samu sabani akan alba'a din nan manistafa aminkum alba'a suka ce lafiya ake nema wasu malamai suka ce a'a ba'a tana nufin sana'a da kuma lafiya dan ba zai yiwu ba iyaye su ɗauko yarinyar su tana cikin rufin asiri tana samun ci da sha kawai a baka kawai ka zo kana azabtar musu da yarinya ka fara azumin dole kawai malam kuma ka san matanmu ne yanzu ba za su iya malam sunna sunna irin ta manzon Allah ba matanmu ne yanzu ba za su iya ba ko za su iya ne ka san sunnan ba kala kala ce ba yanzu gidan manzon Allah ba akan yi kwana uku ba ba daura a girki ba sai dai a ci dabino da ruwa ko ba haka bane a ci dabino a sha ruwa kwana uku wani zubin a yi wata uku sai dai a ci dabino a sha ruwa matanmu ne yanzu za su iya wannan sunan ne in dai ka koma gida ka dan gaya mata tukunna kafin a fara gani ko za su je wannan sunnan so kaga manzon Allah ya ce to man yastafa minkum alba'a falyatazawwaj fa innahu aqaddu lil basar manzon Allah ya ce aure yana sa mutum ya rinsa idan sai daina kallon matan mutane fa innahu aqaddu lil basar wa ahsanu lil farj kuma shine yake sa mutum ya kiyaye al'aurarsa da sha'awa ta zo maka dama ka san inda kake da matanka manzon Allah ya ce to wanda ba zai iya ba fa bai da daman da zai iya yin auren sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falai bi sawm ba ka da kudin da zaka iya yin aure kuma kana son kai auren ba kudi manzon Allah ya ce kai ta yin azumi malam ga maganin ka kenan yin azumin nan zai karya sha'awanka azumin nan zai rika karya sha'awa zai ta karya sha'awa shikenan an baka magani to amma mutum ya ki kama kansa ya je yana lalata da yaran mutane yana kai su asibiti yana cewa wai a zubda ai ka kai kisan kake nan fa yaya za ka yi ranar lahira in an zo an kama ka da laifin kashe rai bayan ka karanta a Qur'ani Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban muhina ya za ka yi saboda haka dai da manyan gari da su iyaye na yara mata da su samarin duka akwai bukatuwar a tsaya a tattauna a samar da mafita a kai an gane wannan ko kar mu sa ƙarya a cikin rayuwarmu ni na taɓa gaya ma wasu na ce duk wanda yake ganin tsadan aure a garin nan zai hana shi yin aure a garin ya fita daga garin nan ya je ƙauyensu duk duk kalan matan da kake nema in ka je ƙauyen kwakwai ta in doguwa ne a ƙauyen kwakwai doguwa ko ƙarya ne in gajera ce a garin ku akwai gajera ko haka to menene sai ka je ƙauyen ku shikenan sai ka ɗauko a ɗauro maka aure sai ka dawo da ita nan wurin shikenan amma ba zai yi a shiga da rayuwa wannan ba Allah subhanahu wataala ya yafe mana kaga dai ga muna nan akan ayan da ke nuna cewa wayannan yahudawan suna sani kaga wayannan mutanen da suke yin lalata su ma suna sana cewa haramun ne kaga kenan in mutum ma bai gyara ba yana yin abu irin na yahudawa kenan Allah subhanahu wataala ya yafe mana ayin da an ramma ya jawo mana ita ce fadar saman daukin sarki wa idza laqul ladina amanu qalu amanna yahuda wannan idan suka haɗu da musulmai qalu amanna sai sai mun yi imani da wannan manzon da Allah ya turo muku ba annabin gaskiya ne a bible din mu ma akwai amma wa idza khala ba'duhum ila ba'd idan suka koma isu isu yahudawan qalu sai su rika ce ma junansu a tuhaddisuna hum bima fataha Allahu alaikum li yuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqilun yanzu sai ku rika gaya ma musulman nan abinda ubangijinku ya faɗa a cikin littafin ku na bible akan siffofi na wannan annabin har ma kuna cewa kun yi imani da su kun yi imani da shi annabin li yuhajjukum bihi inda rabbikum domin ya zamanto ma ya kafa muku hujja a gaban Ubangijinku, tilaga shi kun faɗa, cewa ai siffofin annabin nan naku yana nan a cikin littafinku na Bible, to kaga zai kafa muku hujja kenan a gaban Ubangijin naku. Afala ta ku ba ku da hankali ne kuke tona ma kanku asiri? Isu isu Yahudawa kenan suke faɗan wannan. Malaman Musulunci kamar Imam Kwarfari ya yi magana akan ya ce, a ayan Allah subhanahu wataala ya ce bima fataha Allahu ko ko ba kayan Allah ce ba bima fataha Allahu alaikum sai yace to kalma ta fataha ala wazni fa'ala ko yace idan ta zo a Qur'ani tana zuwa da ma'anoni daban-daban tana zuwa da ma'anan alƙalanci kamar misali faɗan Allah subhanahu wataala da yake cewa rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin rabbana ftah ay rabbana qudi bainana wa baina qaumina ya Allah ka yi hukunci tsakanin ni da al'ummata kaga wanda suka yin imani da manzon Allah kenan shine manzon Allah yake annabin nan yake faɗan wannan cewa ya ubangiji na to ka yi hukunci tsakanin ni da wa'annan mutanen hukunci na gaskiya wa anta khairul fatihina ai wa anta khairul hakimina domin kai ne mafi alherin masu yin hukunci sannan har ila yau a yare na Yaman idan suka ce alfatihu su suna nufin alƙazi me yasa suke amfani da kalma na alfatihu a matsayin alƙazi domin yana taimakon wanda yake rarrauna ne an gane wannan ko yana taimakon wanda yake rarrauna ne saboda haka sai a ce masa alfatihu sannan kalma ta alfathu ko fataha tana zuwa a cikin alkur'ani mai girma a matsayin taimako nafsu shine kaman inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa yastaftihuna ala allazina kafaru ay yastansiruna ne ko ba wayanda ba musulmi wayanda yake yahudawa ne kafi in za su je yaki sai su rika wa kanu yastaftihuna ala allazina kafaru falamma ja'u ma'arafu kafaru bi ko ai da yanda suke yi suna yin tawassuli da manzon Allah ne kafin bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin a Makka din in za su je yaki su Yahudawan fa sai su ce ya Allah muna roƙonka albarkacin annabin da zaka turo ƙarshen zamani ka ba mu nasara da rinjaye akan wayannan mutanen da zamu yaka suna yin wannan tawassulin sai Allah ya ba su nasara da rinjaye sai ka duba tafsiri za ka ga kowane malamin tafsiri abin da ya faɗa kenan kafin zuwan manzon Allah ma ana yin tawassuli da shi to kaga nan wurin ma wani wani karatun ne ba yana son ya fito ko mu da shi ne ya tsaya ko ya fito to idan an yi tawassuli da mutum kafin bayyanarsa kafin ba sa annabci yaya tunaninka bayan ba sa annabci girman bai karu ba ko kafin annabi ya zo wannan duniyan yahudawa suna yin tawassuli da shi suna cewa Allah albarkacin annabin da zaka turo ƙarshen zamani ka ba mu nasara da rinjaye akan abokanan gabanmu sai kuma Allah ya ansa ya ba su nasara da rinjaye to yaya tunaninka bayan annabin ya bayyana yaya tunaninka bayan annabin kuma ya yi wafati wannan abu ne wanda ya kamata da kwakwalwanka ma kawai as a layman za ka iya aunawa ka iya ganowa cewa har bayan rasuwan annabi muhammadu ma za a yi tawassuli da shi ko allan da yake yi kafin bayyanan annabi muhammadu in an yi tawassuli da shi shine zai yi in an yi tawassuli da shi bayan wafatin manzon Allah ko kila duk malaman tafsiri sun yadda kuma sun kawo cewa kafin bayyanan manzon Allah Yahudawa suna yin haka kuma Allah ya ansa so wannan abu ne wanda mu ce nan wurin dai kawai alaran ma ne ya ce mu fito da shi to mu je gaba Imam Sha'rawi Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alheri yake cewa daga wannan ayan zaka gano Qur'ani ya kasa mutane zuwa gida uku akwai muminai akwai kafirai akwai munafikai na farko muminai a cikin muminai muminai sun kasu zuwa gida biyu akwai musulmai akwai muminan ko ba haka bane innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ka kashin su kenan sai su kuma kafirai dama kashi ɗaya ne dukkanin su runduna ɗaya ne ko tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta duk ɗaya ne zuciyar ne kawai ta ta bambanta ko su kuma munafikai samfurin su ɗaya ne duk yanda munafiki yake za ga halin shi ɗaya ne kawai malam Allah ya yafe mana zai mamu sharawi yake cewa kaga mumini Allah ya karfafe shi da wasu abubuwa guda biyu shine samun natsuwa da kansa sannan da samun natsuwa da duniya ko environment ɗin da yake rayuwa a cikinta ko ba haka bane za ka mumine za ka tarar da shi da wannan abu sai na biyu yace sai kafiri shi kuma kafiri ya samu natsuwa ne da ransa amma bai samu natsuwa da duniyan da yake rayuwa a cikinta ba saboda haka shi a koda yaushe ganin yake yi dubararsa ne take bashi arziki musulmi haka yake gani musulmi baya ganin cewa dubarar shi ne ke bashi arziki a'a Allah ne cikin rahamarsa yake bashi domin in tunaninka iliminka ne yake sa Allah ke baka kuɗi sai ga akwai wanda sun fi ka ilimi har yanzu ba su yi kuɗin ba ko in tunaninka shekaru ne ke sa mutum ya zama mai kuɗi sai ga akwai wanda sun girgirme ka sun haife ka malam har yanzu ba su yi kuɗin ba ko in dangi ne yake sa mutum ya zama mai kuɗi har yanzu akwai wanda sun fi ka nasaba da fitowa daga family babba amma har yanzu babu kuɗin sai dai sunan kawai ko ba haka bane to shi kafiri ba haka yake kallo ba shi yana ganin dabararsa ne da hozinin dinsa shine ke ba shi kuɗi to sai kuma shi munafiki shine sura na uku in ji imamu sha'arawi ita shi kuma munafiki bai yadda da kansa ba bai yadda da duniyar da yake ciki ba an gani ko me yasa imamu sha'arawi yace yace na farko hakkaran kansa yana yi makarya ko ba haka bane hakkaran kansa yana ma kansa karya ce mun yi imani alhadi a zuciyarsa karya ne kaga hakkansa kenan yana yaudara sannan mutanen da yake rayuwa da su yana zuwa musu da fiska biyu ne sai ya zo wurin ku da wannan fiskan in ya juya ya juya fiska ko ba haka yake ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mafi sharrin mutane shine wanda yake da fiska biyu zai zo ma wannan da wannan fiskan ya je ma wancan da wancan fiskan Allah ya ce to shine mafi sharrin mutane Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah kuma ya shiga tsakanin mu ma da irin wa'annan Imam Sharawi ya ce to shi kuma wannan munafikin har ila yau ya fi kowa wahala domin shi masaukinsa shine can kasan wuta masaukinsa ya ma bi na kafire ma azaba shine Allah subhanahu wataala yake faɗa maka a cikin alkur'ani mai girma yake cewa innal munafiqina fi darkil asfal minan nari shi munafiki can kasan kasan wutan nan ne masaukin sa yake Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah ya yi mana Allah subhanahu wataala ya ce Imam Sharawi afan yake cewa idan ka kalla wannan ayan da wancan ayan ta farko ta farkon suran aya ta goma sha hudu suna kamanceceniya da juna aya ta farko din da ta zuwa cikin suratul baqara ita ce ayan ta tibe lokacin da Allah ma ya karanto ko wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu wannan kuma aka ce wa idza khala ba'duhum ila ba'd wannan na farko aka ce wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzibun imamu sharawi ya ce wannan ayan ta farkon sura yahudawa ne suke da kirol su ne jagora a cikin wannan munafincin an gane wannan ko wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim idan yahudawan suka je wurin shaydanan su sai su rika gaya musu inna ma ku kan ku gada mun je mun ce ma musulmai muna tare da su a muna tare da ku kawai mun dai nuna musu haka ne kawai saboda dai a zauna lafiya an gane wannan ko a aya ta biyun nan kuma wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum to wannan kuma yahudawa da sauran munafikan gari ne aka haɗa hannu an gane wannan ko shi yasa wancan aka ce halau wannan kuma aka ce hala an gane bambancin wancan halau wannan hala yanzu an haɗan kai ne don a yi munafincin ba shi yasa ba ake cewa me yasa munafikai suke yin munafinci aka tambaye su sai suka ce ai mu muna cikin muna tsakiya ne muna sulhuntawa ne idan mun je wurin musulmai mu ce muna tare da su in mun zo wurin kafirai mu ce muna tare da su kaga muna tsakiya ne mu muna sulhuntawa ne saboda haka in wancan ya faɗa magana sai mu ɗauko sai mu gaya mu wannan in wannan ya faɗa shi ma sai mu ɗauko sai mu gaya mu wannan sulhuntawa ne wannan wa idza qila hum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun ko ba ka Allah ya ce ba kalu inna ma nahnu muslimun sai sulhuntawa muke yi sai za mu dauko maka to kuma haka ko a cikin mutane da muke rayuwa da su haka zaka tarar da zaka iya ganin mutum zai ta mu'amala da kai ashe munafincin kai yake da ka faɗa magana sai ya ɗauko ta kawai sai ya ce ya gaya ma wancan shi ma wancan yana faɗa sai ce da ya zo wanda sai ce ashe wani bai da mutunci kaji kaji abin da yake cewa a kanka daga nan kawai suke nan sai ƙara lalata mu'amala shi wancan yana ganin wannan na tsakiyar a matsayin mutumin kirki shi ma wancan yana ganin wannan a matsayin mutumin kirki tunda shi ne yake kawo labarin Allah subhanahu wataala ya yafe mana daga nan ne karatu na gaba yake tashi to tunda mun san munafinci yanzu ko to menene kuma imani to imanin in Allah ya kai mu gobe za mu ji menene shi kuma imani tunda da yanzu mun ji karatu akan abin da yake da alaka da munafinci abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wannan muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana almajirinka akwai tambayoyi kamar haka wanda yana cewa assalamu alaikum malam akwai kyau matan aure matan aure su tafi sallar idi tambaya na daya tambaya na biyu yana cewa malam ina so in fitar da zakatul fitr kuma ga shi abinda zan siya ba ni da shi sai na sa rai idan aka kawo mun zan ɗauka a cikin fitar sai mutum ɗaya ne ta kai kawo mun ni kuma sai na yi amfani da shi to yaya abin ne
to tambayar na farko matsala kan zuwa sallar idi ga matan aure shin matan aure za su iya zuwa sallar idi ko ba za su iya zuwa ba to a musulunce ba al'adance ba mata za su iya zuwa sallar idi kai hasabi ma shine umarnin da manzon Allah ya yi cewa mata in za a je sallar idi duka su ce saboda mene manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin wani hadisin sa cewa idan aka ida azumi Allah subhanahu wata'ala zai ce wa mala'ikunsa, Kun ga bayina sun kwashe tsawon kwana ashirin da tara zuwa talatin suna bauta mini, ta hanyar rashin ci da sha da kuma rashin kusantar iyalinsu. Yau a wannan rana gashi sun fito sun taru a fili gaba ɗaya. Don su nuna godiyansu da ƙarewan wannan wata ta Ramadana lafiya. To ku shaida, dukkanin waɗanda suke wannan farfajiyar, ni Ubangijinsu na gafarta musu. sai da aka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata ma su ma su je koda suna cikin jinin al'adarsu sai ya zamanto ga masu sallah a nan su kuma mata ga su can wanda ba sa yin sallah saboda lalura na jinin al'ada sai su tsaya a can gefe to in aka tashi gaba ɗaya duk wanda yake wurin sai a ce an yafe masa abinda wasu malamai suke faɗa wanda suke nuna cewa a'a yanzu mata kar su je saboda gudun barna da ka iya biyowa baya barna da ka iya biyowa baya shine ake kokarin cewa to mata sai a hakura bisa hadisin na na Aisha da cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nan ya ga abin da mata suka kirkira yanzu a zuwa sallar juma'a ko a zuwa sallah da ake zuwa salawatul hamsi da ya hana mata zuwa sallah hadisin na na Aisha wannan ko tun a wancan lokaci ba yanzu ba cewa da ya hana tunda a wancan lokacin za ga mata sun an yi shiga na kamala ko to amma yanzu ba sai ya gama ta kawo wani leshi bule-bule ana kai ake kiran shi irin wanda yake ake ganin jiki din nan haka za a wani sa wani gida wanda za a ga tayo haka ta kawo haka kamar kai ka dauka wani gilashi eh irin wayan na abubuwan to kaga akwai damuwa ai to shine wasu malamai suke ganin cewa to tilla mutane sun billo da wayannan abubuwan to su ma sai a billo musu da hukunci kamar dai abin da sayyidina Umar bin Abdul Aziz yake cewa yawa ana kirkiro mutane hukunce hukunce ne gwargwadon laifuffukan da gwargwadon tajircin da suka fare shi to amma a ka'ida ne mata za su je masallaci sallar idi to wayannan abubuwan da ke faruwa shine wasu malamai suke bada fatawa akan cewa za a ja layi akan mata su hakura su zauna a gida din an gane wannan ko amma in za a je cikin kamala din kuma abubuwan da ake gudu na cakuɗe ɗaya ne ya tsakanin maza da mata ko kuma ana idar da sallah kawai kafin ma a yi huduban kaga mutane sun je suna ɗaukan hoto da mata ana salbi ko ba haka ba ko kuma wurin fitowa ta gate kaga mata na fita maza na fita irin wayannan ban je sani ba nan garin yanayin yadda abubuwan yake amma ta za ga kusan ta kofa ɗaya ne ake bi na nan mata kofa ɗaya ne ka gani to yanzu dai abin da ya kamata yan kwamitin masallaci ne ya kamata mu rubuta musu doguwar takarda daga nan masallacin cewa a samar da ƙofofi biyu wannan ya zamanto ƙofan mata wannan ya zamanto ƙofan maza ta ko ina kofa ne nan yau wato shikenan malam ya ce ta ko ina kofa ne Allah ya ce mana sai abu na biyu dan wa yana magana akan zakatul fitr zakat kono cewa ita zakat kono bai da halinta tilla bai da halinta sai yanke shawara zai jira idan wasan kawo masa a cikin wannan sai ya ci to sai kuma ikon Allah sai ya zama to mutum ɗaya ne ya kawo masa to shi kuma a gidansa shi ma ba mu abincin sai ya yi girki kawai da wannan da aka kawo masa yanzu yaya maganar zakan konansa zai zama to sai a gaya masa zakan konansa ana nan ana binsa daga nan har tsawon shekara goma kuma azuminsa yana nan a makale a rataye kamar yadda yake ganin shanya saboda haka sai ya biya Allah ya yafiya na maulana idan yana da takalma masu kyau rigisawa guda Eh, biyu sai- ko yana da hula mai kyau guda biyu ya Yau.
fi sai da daya eh sai da siyar mana to ai shi ne ai wannan ma yana daga cikin kurakuran musulmai yana daga cikin kurakurai na musulmai sai ga mutum musulmi wai sai ya ce maka wai shi bai da halin zakkan kolo amma yana da halin da zai iya siyan shadda ta dubu biyar takalmi dubu uku ko ya sai ma yaransa takalmi na dubu biyu riga ko irin kasan in yara ne wasu suna siyan rigan yan kanti ne rigan yan kantin yan dubu uku uku ko dubu hudu duk ya siya musu amma wai bai da kuɗin da zai iya siyan shinkafa ko masara loka biyu loka uku da zai bayar akan zakan kono sannan kuma in saurayi ne matashi tun kafin tsayuwan watan ramadana ya riga ya fara tara kuɗin da zai sai wannan jeans din jeans ko ko juice jeans na naira dubu bakwai takalmin nan me ya sunan shi ma timbaland ko takalmin Til- timbaland naira dubu bakwai sannan zai sai pika naira dubu uku da ɗari biyar agogo zai canza zai sai na naira dubu biyar duk ya riga ya fara wannan tanajin amma wai zakkan konansa bai bai tanajin ta ba sai ya ce maka babu dan Allah akwai adalci a nan wurin wannan ya nuna je kawai muna wasa da addinin mu ne Allah ya fi mana Allah ya fi mana a wannan yana cewa tambaya na ita ce malama ta na tana da ciki ne sai bari a cikin watan azumi Allah sarki to ba yanzu da cikin ya zube shin za ta rama azumin ne ko za ta ciyar ne shi ne ke so ya ji hukunci wannan ai akwai sabanin malamai a ciki akwai sabanin malamai abinda ne malikawa suka tafi akai shine za ta ciyar kuma za ta yi azumi Shikenan, abinda malikawa suka tafi akai eh na a annabi ya kamata kuma ya sani ciyarwa ba wani abu ne mai wuya ba Ai, yawa.
mudu ne ko mudun nabi ciyarwa na ce Shi malam yana ƙarin bayani cewa ciyarwan ba wani abu bane mudin nabi ne guda ɗaya. Eh ba zai wahala ba.
ko ya ya kyautata ya Ya ƙara da nama da da kuɗin girki.
amma sai daga ƙarshe wannan ba tambaya ba ko da gobe Allah sai mu sai ma da ya ja hankali wannan takarda da aka aiko da shi lalle yana da daga hankali matuƙa wanda ya fito fili kenan wayanda wayannan masu kishi na ma'aikatan mu na asibiti ba su da iya bada statistic akalla mutum ashirin da shida to har ila yau muna buƙatar iyaye su ma da ja hankalin 'ya'yansu saboda akwai abubuwan da suke faruwa wajen zuwa kemis-kemis na siyan wasu a devices kamar akwai abin da ake ce mishi implant device shi sukan sa a katararsu ko a cinyansu ko a jikinsu yadda sutura zai rufe ba za a gani ba su je su yi ta aikin banza da shi ɗaya ke sannan akwai magana na drug na abortion wanda kemis-kemis suke siyarwa su ma suna bukatan a jawo hankalinsu sannan uwa uba wanda muka ji ba mu san irin other private hospitals other private hospitals da yaran mu suke zuwa ba kaga wannan ya ta'allaka da sakacin iyaye an yi karancin tarbiyya ba yadda za a yi kana da 'ya'ya mata har a ce mace ta ciki Allah ya kiyaye uwanta ba ta lura da ita ba ta san lokacin da jini ke zuwa mata ba ba ta san lokacin da jini yake dauke mata ba ba ta lura da shi da canjin yanayi ma da kuma canjin yanayi a jikinka ba ka iya lura da wannan ba idan an ga laifin samarin nan kamar yadda malam ya ja hankali to iyaye su ma ba responsibility su ne su sa ido a kan ƴaƴansu da kula da tarbiyyarsu to tun da ba lokaci idan Allah kai mu malam sai a fada da wannan bayan Insha Allah.
gobe in Allah ya ci إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله اللهم برحمتك الواسعة أمنا وإنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وتسلم منكم مولانا صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم
Allah ya jikan iyaye da kakannin mu آمين Allah ya jikan iyaye da malam Allah ya jikan limamin mu Allah ya da mutahiru آمين Allah ya amfana abin da suka bari a baya Amin.
da mu da su duka Allah ya amfana mu آمين Allah ya gafarta ma iyaye duk wani wanda ya zona duk wanda ya zona wanda ya rasa uwa ko uba ko dan uwa ko ƴaƴan ƴan uwa ko kannai Allah ubangiji ya gafarta musu Amin.
albarkan wannan lokaci mai girma mai daraja da muke ciki to Allah ubangiji ya saka ma kowa da alkhairi Amin Allah ya kara wa dukiya albarka Allah ya kara wa dukiya albarka Allah ya sa ba da jimawa ba a wannan gari Allah ya tashi wasu mutane wanda za a rika kwatanta su da kaman kannai na dangote Amin.
cikin harka na arziki albarkan manzo Allah Allah shi mana duk gaba daya Amin.
Allah ya ba mu kariyar da muke nema da sharri Allah ya kare mu daga dukkan sharri sharrin masu sharri Allah ubangiji ya tare mu ya tsare mutuncin mu ya tsare lafiyar mu ya tsare zirga-zirgar mu ya tsare dukiyar mu ya tsare iyalan mu ya tsare kaiwa da kawowar mu a hanyoyi daban-daban da mu da duk wanda ya shafe mu albarka manzon Allah hatta kaya na dukiya da ake sawa a mota citta da sauransu a kai Lagos a kai Kano duk ubangiji Allah ya tsare Amin.
sauran duk sana'o'i da ake yi wanda ya shafi sai an sa a mota a kai wani gari to idan an sa a kai wani garin ko da irin karafta din nan ne ubangiji Allah ya tsare Allah ya tsare Allah ya sa mu dukiya kuma albarka albarka rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ya nuna mana ranar sallah lafiya Allah ya sa ai komai tare da mu Allah ya sa mana shekara ta bari ma lafiya albarka rasulullah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin